من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تأذوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجعها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa na wannan masallaci mai albarka da wannan unguwa wanda sauti yake kai musu muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da tafsiri na alkur'ani mai girma wanda muna cikin suratul fajr wanda insha Allah mun gama bayani akan Allah maɗaukin sarki ba da labarin da yake lokacin da aka girgiza ƙasa girgizawarta iza zulzilatil ardu zilzalaha wanda Allah maɗaukin sarki ya bayyana ya ce a nan gurin kalla idan dukkatil ardu dakkan daka tabbas idan aka girgiza ƙasa girgizawa ta yadda aka nike ta aka maida ta libir za ku gane cewa kuskuren da kuke ana mama kafirai wanda su yi ba imani da yani tashin alkiyama waje a rabbuka wani malaku saffan saffa ya allama auki sarki ce ubangijinka zai zo da shi da mala'iku domin fassara kaza almihim dai bayani akan wannan ayoyin guda biyu bima yashfil ghalil ya riga ya gabata yani darasi na jiya da muka insha Allah insha Allah yau sai mu tashi ci gaba yani ayoyin da ba mu yi da sa fasar rasu ba ko kuma ba mu isa ba da karatu akan su insha Allah malam faddal
أعوذ بالله السميع العليم يقول يا ليتني قدمت لحياتي wajiya yau bai وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة na'am domin bayani su ma masu zaman kansu wancan jayyid Allah maɗaukin sarki baitin mun gama bayani yani in an yi fasul qada ko kuma kafin a yi fasul qada lokacin da ake tsayuwa a gaban Allah sallallahu alaihi a ardul mahshar a wannan tsayuwar da ake za a zo da wutar jahannama domin a ƙara makafiri azaba ya san ita ce makomashi ya ganta kirkiri a ƙara tsorata shi a ƙara firgita shi tun kayan ya shiga ya san azaba da ya ɗanɗana ciki ya ganta garin wutar jahannama babban azaba ne shi ne Allah maɗauki sarki ya ce waje a yau ma'izin bi jahannam a wannan wunin za a zo da wutar jahannama malamai suka cewa an sanya ma wutar jahannama suna jahannama saboda wuta ce baka dilindilin an hura ta hurawa wanda ya kai iyaka ta kai ja daga ja ta kai bula daga bula ta koma baka dilindilin wutar jahannama baka ce shi yasa aka sanya mata suna jahannama saboda baka ce to za a zo da wutar jahannama yau ma'izin a wannan wunin a wannan wunin in an zo da wutar jahannama yau ma'izin ya tazakkarun insan yani a wannan lokacin ne kafiri wanda ya yi huto na huto da Allah a nan doron duniya ya ƙin imani ya ƙin aiki na ƙwarai zai yi ta wa'astu ya tazakkarun insan zai wa'astu wa anna lahu zikira amma wa'azi ya riga ya huce mishi ba ya amfane shi ba a ranar kafiri zai wa'aztu ya dinga cewa lalle Allah shi cancanta an bauta ina ma a ce na yi aiki na kwarai ya ga wutar jahannama ya ji tsoro ya firgita kuma ya ga an yi tashin kogo duk abin da yake yin inkari ya gan shi ya afku to zai wa'aztu ya ce ina ma haka ne amma kuma yani wa anna lahu dhikra ba ta yanda za a yi wa'azi ya amfane shi wadah to nan kalma ta yani sadrin wannan aya waje a yau mai izin bi jahannam farkon wannan aya a wannan wunin za a zo da wutar jahannama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisin da abdullahi bin mas'ud ya rawaito shi daga gurin manzalar sama wanda imam muslim ya huddo wannan hadisin manzalar sama yake cewa yu'ta bi jahannama yawma idin laha 70000 zimamin مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها manzala sabai ce za a zo da jahannama wutar jahannama wannan wunin a zo da ita yani arsatul kiyama wanda zai iya cewa kai wanda ya iya sa tunanin shi a ce ta yaya za a zo a ko wuta wutar da ake cewa dukkanin kafirai za a sa ga kafirai yawansu dole kai imani da shi kakka yi inkari kaka sa hankalinka domin duk abin da yake umurul gaibiya la tudriku hukum duk al'amari na gaibu hankali mujarradin hankali bai ya iya riskar shi baka labari za yanda aka baka labari kai imani kabi shine masala sai ce yuta bi jahannama yawma idan za a zo da wutar jahannama a wannan wunin laha 70000 zimam za a zo da wutar jahannama tana da linzami 70 makama linzami dubu saba'in ma'a kulli zimamin saba'una alfi malikin ya jiruna tare da kowane linzami da akwai mala'ika dubu saba'in yani linzami dubu saba'in kowane linzami mala'ika dubu saba'in ya fiye da shi haka za a zo wata janawa a duk da haka amma tana rinjayarsu in ta ga kafiri tana neman yin tuma a kan shi kamar yadda allama wakil sarki bayyana a cikin suratul furqan yake cewa بل كذبوا بالساعة وآتنا لمن كذب بالساعة سعيرا بل كذبوا بالساعة وآتنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيزا وزفيرا وإذا
الله ما أكيد سركيتي بل كذبوا بالساعة sun karyata da tashin alkiyama amma mu kuma wa'atan na liman kazzaba bi sa'ati sa'ira to su san makomasu Allah ya ce mun tana dama wanda ya karyata da alkiyama wutar jahannama mai suna sa'ira saboda kona mutum take wadah sai Allah madauke sarki ce idan aka zo da ita idara atuhum min makanin ba'id idan ta gansu tun daga nesa yani ka wannan hikaya ce ake akan ɗan mala'ikun da sun zo da ita wanda da harshe da makama dubu saba'in kowace makama mala'ika dubu saba'in idan ta ga kafirai a wannan lokacin da za su zo da ita sami'u laha taghayyuzan zaga tana yani rababbaka tana hushi tana rabbaka tana hushi wa zafira kuma lo tana ihu mara jin dadin ihu kara mara dadin kara shine zafir tana hudo kara wanda bai da dadin ji wadih saboda ita wannan ibada ce a gare ta ta kama kafiri ta azabtar da shi ta kona shi ibada ce a gare ta na'am shine yani hadisin nan kidan yana wannan ayoyin guda biyu da hadisan wannan guda da hadisin nan ayan nan da hadisan nan da hadisin nan suna bayyana wannan aya da Allah maɗauki sarki ya ce waji a yau mai izin bi jahannam a wannan wurin za a zo da wutar jahannama yani tun kafin mutum a ma kai shi zuwa ga makomashi in kafiri ne an riga an gwada mashi ita za zai zo ya ganta kire kire shi ne Allah maɗauki sarki ya ce to in haka ya faru yau mai izin a wannan wurin ya ta zakkarun insan mutum zai wa'astu zai faɗaku zai gane gaskiya zai nemi ya yi amfani da wa'azi wa anna lahu zikira amma wannan wa'azin bayya taba amfani shi zai ce ya yi imani zai ce ya yarda da tashin alkiyawa domin ya ga an yi da makamanta haka amma wannan wa'azin ba shi amfanuwa da gare shi ya kuli ya laita ne to daga cikin maganganun da zai dinga waɗi ta hasurin da zai dinga yi maganganun da zai dinga yi ta hasuri yani nadamar da zai dinga yi daga cikin nadamar da zai dinga yi ya kulu sai ka jina cewa ya laita ni kaddamtu da hayati kai tona ina ma a ce na yi aiki domin wannan rayuwar ta ta duniya ta lahira ina ma a ce na yi aiki na kwarai domin in amfani da wannan aikin a wannan rayuwa ta lahira wadda take ita ce rayuwa da wamamiya shine ce ya kuli ya laita ne ya ce kai tona ina ma kaddamtu na gabatar da ayyuka hainan ba a hudu ba ayyuka don ka kadarta kaddamtu al'amala saliha li hayati ay li an tafi'a biha fi hayati ina ma a ce na yi ayyuka na kwarai domin in amfana da su a wannan rayuwa ta ta lahira ta ƙarshe in ji gidan aljanna haka zai dinga cewa ina ma a ce wannan ita ce fassara ta farko fassara ta biyu wasu malamai suka ce zai dinga cewa ya laitari kai tona qaddamtu li hayati na yi ayyuka na kwarai li hayati hina hayati fi duniya a lokacin da yake da rayuwa a duniya domin irin wannan tabirin wani lokaci yana zuwa ana nihin da lokacin kaza إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن li'iddatihinna ay hina iddatihinna lokacin da za su shiga cikin idda to shi ma nan yace ya kuli ya laita ni qaddamtu li hayati ina ma a ce nayi ayyuka na kwarai li hayati hina hayati a lokacin da yake cikin rayuwa ta duniya wannan fassara ke fassara ta biyu ya laita ni ta farkon da muka bayyana ita ta hi zantowa zahiri kuma ita mafi yawan malaman tafsiri suke bayyana ya laita ni qaddamtu hayati ina ma a ce nayi ayyuka na kwarai li hayati min ajli hayati al-ukhrawiyya domin in amfana da shi a rayuwata ta zahira wannan shi ne fassarorin guda biyu yani zai dinga nadama ya dinga ta ina ma ina ma ina ma yayi istidraki wanda a gurare dama Allah maɗaukin sarki ya yi kaito yani irin tahassurin da yani dan adam zai dinga yi ga wanda Allah maɗaukin sarki ke cewa a cikin suratul naba inna anzarnakum azaban inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadahu ma qaddamat yadahu wa yaqulu al-kafiru ya laytani kuntu Allah maɗaukin sarki yake cewa ina an zarna kuma azaban kariba lalle mu mun muku wa'azi wa'azi mun faɗakar da ku mun tsawatar da ku akan cewa da akwai azaba a kusa-kusa tana nan zuwa kafirai ke ko ku yi imani azaba ba za ta same ku ko kuma ku ƙi yin imani amma azaba a kusa take a wannan wuni yani mutum zai dinga yau mai yanzu ruwa ma kaddamat yada a wannan wunin mutum zai ga abin da ya yi na ayyuka abin da hannayen shi suka yi na ayyuka abin da ya yi na ayyuka in yi aiki na kwarai ne zai samu sakamako na aljanna in mummuna ne wuta jahannama to a wannan wunin wanda bai ba aiki na kwarai in ya ga aiki shi aiki shi ba na kwarai bane bai dinga cewa wa yaqulul kafir he kafir ya dinga cewa ya laita ni kuntu turaba ina ma a ce na kasance kasa dan ba he amun ba hisabi ba he an kora ni ba ani zai gori ina ma ya ce komawa kasa a can yayi guri ina ma a ce yayi aiki da kwarai to in qata ar-raja tabbas ya san aiki baya amfani shi kuma bai ba aiki to sai dawo ya ce la laita ni kuntu turaba idan ma a ce na kasance kasa a cikin suratul furqan sai ya dinga cewa ya laita ni takhastu ma'ar rasuli sabila ya dinga cewa Allah maki sake ya ce wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala wa yadihi yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya laitani ya Ya lait wailati.
ya wailata lam laitani lam ya wailata lam يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان شيطان الإنسان خزولا أه، نعم الله ما أكن سكيتي ويوم يعض الظالم كتنا راند الظالم كافري يعض على يديه زي أه، يعني أه، يعني زي تمنى أن ياتنشي wa yau mai abdu zalimu ala ya dai zai tauna hannayen shi amma ba hannu ba ke tamna zai tamna yatsa min babu itlaqil kulli ma iradati aljuzo zai tamna ɗan yatsa shi na alamun da dama ya tamna yatsa ba irin yadda an mutum yana cikin jarabawa in ma'aluma suka yi zuwa ya ta tamna duk ya ne ya kace ko da ka rasa kamar yadda ka san ma'aluma ta za su zo to shi kuma wannan zai tamna ɗan yatsa wadah ya laitani lam attakhid ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasul sabila dinga ta ina ma a ce na riki hanya tare da annabi Muhammad ina ma a ce na riki hanya annabi ina ma a ce na yi wa manzo biyayya ya dinga yin nadama ina ma a ce na yi wa manzo biyayya kuma ya kara baitin yayi ta farko wannan kalma ya faɗi wannan kalma ya wailata lam attakhid fulana khalila hayya tuna wanda ya bada badda shi in dan zina- mazinaci ne sai ya tuna wanda ya koya mishi zina in maka ɗaya ya marayi ne eh, ɗan ɗan a a hole a sharhole ya tuna wanda ya ɓadda shi in ɗan shirka ne mushirki ne wa ya ɓadda shi in ɗan bid'a ne wa ya koya mishi bid'a in akida mummuna gare shi wa ya koya mishi in kafirci ne wa ya koya mishi kafirci in me yake da suna eh, ɗan riba ne wa ya koya mishi wannan riba he tuno wanda ya koya mishi ya dinga cewa ya wailata laitani lam attakhid fulana khalila ina ma a ce ban riki ba wane kai tona ina ma a ce ban riki ba wane aboki laqad adallani an dhikri ce haqiqa ya badda ni akan ambatan Allah ko kuma akan alqur'ani ko kuma akan shari'a addinin musulunci ya badda ni ya hana ni bin hanya kaga wannan dan adam in bai ba aiki da kwarai zai yi nadama wannan Allah kiya Allah samu na daga cikin wanda eh, ba za mu gurace ba ina ma a ce mun yi aiki na kwarai Allah ba mu dama mu yi ayyuka na kwarai tun anan kuma Allah ya sa ya kasance ayyukan mu amsassu ne kuma Allah madaukakin sarki ya yassare mana hanyar shiga aljanna Allah kiyaye mu da nadama babban nadama shine nadama ta ranar tashin kiyama Allah ya sa ya kasance muna daga cikin wanda za mu yi murna da wannan o- yani wani Allah taimaka Eh, shi ne a nan gurin Allah maɗauki sai ke ce ya ƙuli ya laita ne sai ka jina cewa ina ya ya kai tona kaddamtu li hayati ina ma a ce na yi ayyuka na ƙwarai domin wannan rayuwa ta ta eh, yani lahira yana mai nadama yana mai tahassuri sai Allah maɗaukin sarki yani yake- ya ya ce fayoma idin layi wa azibu azabu ahad a wannan wunin babu wanda ya isa ya azaba irin ta Allah yani ba a iya wannan wunin ba babu wanda ya isa ya azaba irin azaba Allah babu wanda ya isa ya azaba irin azaba da Allah maɗauki sarki yake wa kafiri a kowane lokaci amma an hasa sai wannan wunin don a ƙara firgita kafiri a ƙara tsorata shi mutumin da yake sabawa Allah mutumin da yake hoto na hoto na da aka ƙara firgita shi to a wannan wurin babu wanda zai isa ya yi azaba irin azaba Allah kuma wani ba shi ke zauce ba da akwai wanda zai yi azaba a wannan wurin wanda ba Allah ba la Allah ne zai wa kafiri azaba amma babu wanda ya isa ya irin wannan azaba ka gaya ce makura ne na a gwada ma ƙarshen azaba za a yi wa kafiri ko wanda ya saba ma Allah ba Allah ya halitti yani mala'iku wanda ya hassase su ya ba su gadin wutar jahannama daga cikinsu da akwai maliku lokacin da aka sa yan wutar jahannama cikin wutar jahannama za su dinga cewa ya maliku liqdi alaina rabbik wa nadaw ya maliku liqdi alaina rabbik haka suna cewa ya ya maliku sunan babban khazana ta jahannama babban mai gadin wutar jahannama sai da ce liqdi alaina rabbik dan Allah ka roka mana ubangijinka ya kashe mu wannan azabar ta ishe mu liqdi alaina rabbik ya ce innakum makisuna haka za ku dawwana insha Allah kuma a cikin suratul gashiya zamu ga karin bayani akan wannan nukta kuma hallo Allah ya wasafa su ghilazun shidadu ne wayannan mala'iku masu tsanani ne masu kakkausar tabi'a ne wanda ayat ta sha maimaita tare da mu fa yawma idhil la yu'adhibu 'adabahu ahad wannan qira'at da aka karanta da me yake wa suna wasali kasa a zalun inda la yu'adhibu to da akwai qira'a da ta la yu'adhabu 'adabahu ahad a wannan wunin babu wanda za a yi ma azaba mai tsanani irin azaba kafin layu azabu in a yi ta ne kenan kafirin babu azaba da ta yi azaba kafin in kuma layu azabu babu wanda ya isa ya azaba irin azaba allah maɗaukin sarki wajen tsanani wadda to wannan ɓangaren azaba azaba ba haka ba za a wa mutum haka nan la tare da sa mari mari a hannu da kai da ƙawa haka za a yi musu azaba shi na zama ɗauki zake ce wala yi siku wasa ƙawa da kuma no babu wanda ya isa ya yi ƙarmi irin ƙarmin da allah maɗauki sarki zai wa kafuri ya sanya mishi mari izil aglalu yani wasu lasnafi yusuf habun za a sanya musu mari da kuma sarƙa a dinga jinsa a wutar jahannama a haka za a yi ta ƙona su kawai da za mu ƙara ganin bayani insha Allah cikin suratul gashiya wala yuthiqu wasaqa ahad babu wanda zai yi ɗauri na azaba irin ɗaurin da Allah madaukakin sarki zai makafi idan aka karanta ta a qira'a waccan wanda muka bayani wala yuthiqu wasaqa ahad babu wanda za a wa ɗirmi na azaba irin ɗirmin da za a makafi na azaba Allah ka raba mu da wannan azabar da aka tanada ga wanda suka saba ma Allah maɗauki sarki sannan kuma har Allah ya sanya mu kasance masu biyayya ne a gare shi masu ayyuka ne na kwarai a domin shi a ga wannan an yi ba da labari akan makomar kafiri da kuma yadda zai yi nadama da kuma yadda zai yi gurin ina ma a ce ya yi aiki na kwarai sannan kuma hallo da yanayin azabar da za a ma kafiri azaba ce wadda ta kai makura a azabtar da shi da wuta jahannama sannan kuma a mashi ɗauri a sa mashi yani mari ko kuma ankwa a tsarme mashi wuya da hannaye da ƙawawa Allah taimaka wannan kenan shi ne abin da ya shahi ɓangaren da ya shahi yani mai kyau suna kafiri ko kuma wanda ya saba ma Allah sai kuma ɓangaren mummuni nagari na ƙwarai wanda ya aiki na ƙwarai malafar
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي نعم wannan bayani ne kuma akan mumuni sai Allah madaukin sarki ce ya ayyatuha nafsu ya ke rai almutma'inna wadda take nutsatsa wanda take cikin aminci da kwanciyar hankali ya ayyatu hannafsu ya kere wadda take almutma'inna wadda take tsarkakakka wadda take a cikin kwanciyar hankali da nutsuwa me yasa wannan ran ta koma mutma'inna saboda ta yi kokari ta ba wa ambatan Allah muhimmanci wanda kuma Allah ba sarki ya bayyana mana ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ku saurara ku ji da ambatan Allah ne zuciya take zamantowa ne tsatsa in kuma zuciya ta zamto nutsatsa ta samu nutsuwa ta yarda da abinda Allah ya mata alkawari ta tashi ta yi aiki zuciya in ta nutsu ta samu itmi'inani ta samu salama da tahara to manzo Allah dama ya bayyana mana alawa inna fil jasadi mudgha idza saluhat saluha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu a cikin rai da akwai wani ko kuma a cikin gangar jiki da akwai wata tsoka idza saluhat in ta gyaru salahal jasadu kullu dukkanin gangar jiki ta gyaru wa idza fasadat in ta lalace to kuma hallo dukkanin gangar jiki ta lalace kenan ta yayin wani mataki ne zaka bi ranka ya zamto mutma'inna ka zamto kai kana cikin wanda wannan aya take bayani shine ala bi zikrillah tatma'innul qulub ka bawa ambatan Allah muhimmanci karatun alkur'ani yawan yin azkar lura da sallah sallah ambatan Allah ce wa aqimis salata li zikri lura da ibada mai da hankali akan munajaci da Allah madaukakin sarki salloli da dare sauransu zakirina Allah kafiran wadh-dhakirati a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima wannan masu ambatan Allah da yawa da masu ambatan Allah mata da maza da yawa duka suna daga cikin wanda Allah maɗaukin sarki ya tanada musu gafara wannan kenan ambatan Allah ka bashi muhimmanci shine zai baka damar ka samu nutsuwa wadda suke nutsatsa mai kwanciya hankali wadda ta yarda ta yi rukuni ta yarda da dukkanin abin da shari'a ta zo shi baicin ka samu haka zuciya ta yi kyau ko to kyan zuciya zai kai zuwa kan ganga jiki kan ganga jiki shi kuma shi ne ma'anar kan kyan rai in karan kanta sai ka zamto mai rai wadda take almutma'inna wadda take nitsatsa mai yarda da umarnin Allah maɗaukin sarki mai yarda da yi bin abin da Allah ya ce a yi mai yarda da barin abin da Allah maɗaukin sarki ya ce a bari mai cikakken tauhidi da akida wanda ita ce annafsul mutma'inna واضح النفس كلا أكوتي آه قرآني ديك الله يبين أسو أنا نقول منغا النفس المطمئنة كو النفس المطمئنة نزطع ولا غاية مقرأ إتتي مقرأ قرشي كسامو النفس المطمئنة وانا أرانا دذا مشرنكا wannan ayoyin su ne za a karanta ba kawai yadda malamin tafsir suka bayyana ibnu kasir ya bayyana wayannan ayoyin in kana da nafsul mutmainna wayannan ayoyin za a karanta ma ya ilahi Allah ka sa muna daga ciki wayannan ayoyin su za a bayyana ma za a karanta ma a ranar da zaka mutu in kana da nafsul mutmainna ita ce karshe makura da akwai kuma me yake da suna an-nafsul lawama ita an-nafsul lawama zargi yawan saka zargi take kada bi ta nafsin lawama yawan sa yawan zargin ka za ta dinga yawan sa ka damuwa za ta dinga yi nesa kaza kaza nafsin lawama kala bi ce in ma ta kasance nafsin lawama a yani ala tarkil khairi ta dinga zargin ka akan me yasa ka bar aikin alkhairi me yasa ka saba ma Allah ta dinga zargin ka wannan nafsin mu'mini kenan duk lokacin da ya aiki mummuna zai dinga zargin kan shi da kan shi ya isa shi azaba wannan abin da zai dinga ce a ran shi me yasa ne me yasa ne kaga bayya iya kwana barci ma bayya iya yi kaga nutsuwa bayya iya samu hankalin shi ya tashi in ya zo gida a dinga tambaye shi wai me yasa ya meka wallahi shine wannan nafsul lawama kawai da aka rawaito daga alibi da tafi yani ya taba yin jinkiri akan sallah wani lokaci diyar rikici yake karkata da ya tuna ya gane cewa ashe sallah ce to wannan shine annasul lawama alal khairi ala tarkil khairi wanda take zargin ka akan ka bai aiki alkhairi ko kuma allawama ala fi'li ashar ta dinga zargin ka me yasa ka aikata aiki mumuna ka dinga jin ba daɗi hankalin ka bai a kwanta har ka tuba zuwa ga Allah har sai ka yi istighfari har ka bar wannan zunubin وكنا النفس اللوامة على ترك الخير كوكما على يعني فعل الشر tana kai ka zuwa ga tuba kai tsaye ko kuma nafsi wadda take yani lawama ala yani fi'l sharri wadda take zargin ka akan me yasa baka aikata ba sharri ala tarki fi'l shar wadda za ta dinga zargin ka menene yasa dama ta samu ga wata mace ta samu zina dama ta samu dama ta samu na je gurin abakkaina yan fada wanda a gida suna kawo matan banza me yasa ban yi ba mutum ya dinga zargi ayyar zulumin ya tabbata to nafsin lawama kullum za ta dinga sa baka aika da wasu zulumin amma zulumin ana rubuta ma dalilin niyya sayya dama ta samu in yi sata na kasa yin sata inna lillahi dinga cibi ya tsaya dinga ta subhanallah to wannan nafsin lawama za ta sa baka yi balaihi amma a dinga rubuta ma zulumi wannan babban musulunci rai mummunar zuciya mummuna yana sa baka yi balahi amma dalilin niyya mummuna wannan niyya mummuna ba ta zuwa banza ya ga kamata mutum ya dinga nafsun lawama yani ala ala ala tarki fi'li shar wanda za ta dinga zargin ka me yasa baka bar aiki kaza wanda ya sharri ne me yasa ka bar me yasa ka bar shan giya wanda kuma shedan ne yake sa a da mata yake guranta mata shi yasa in dai har mutum yana bin son zuciya to a wannan gurin ya an samu matsala ana samun martaba da zaka je ayyuka na kwarai kaya kana aiki na kwarai kana mai da hankali akan ta'a ta Allah ka kai martabar da ranka za ta dinga zargin ka akan in ka bai aikin alkhairi in kuma kai aikin shiri ta dinga zargin ka to amma a asali dan adam ran shi tana zargin shi in ya bar aiki mai yake da suna na sharri abinda aka hana ka abinda shari'a batta su Allah ke shi ne Allah maɗaukin sarki ya yi rantsuwa da annafsun lawama ya ce wa la'uksimu yani la'uksimu la suwartar kiyama wa la'uksimu wala uqsimu bin nafsil lawwama
Allah maɗaukin sarki ya ce wa la'uksimu bin nafsin lawama ina rantsuwa da rai allawama wadda take zargi wadda take mai yawan zargi malamai suka ce guda biyu ce kawai da muka bayyana da malamin tafsiri wannan ta biyu kenan nafsul mutma'inna nafsul lawama sai kuma ta uku an-nafsul ammara bisu ita kuma wannan an-nafsul ammara bisu ran da za ta dinga umarninka da kai aiki mummuna yani baitin tana zarginka in ka bar aiki mummuna ko to hatta kai umarni za ta dinga ma koyi kullum ka dinga aika da yake wasu na mummuna nafsul ammara bisu wadda za ta dinga umarninka da kai aiki na kware wanda a kisa ta annabi yusuf a cikin suratu yusuf allah ma'auki suke ta wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun biso illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim annabi yusuf yake cewa wa ma ubarri'u nafsi banna barantar da kaina domin rai la'ammaratun bisu tana umarni da ayyuka mummuna illa ma rahimar rabbi sai in Allah maɗaukin sarki ya ji kan mutum to he ta zamto kyakkyawa ce wannan ba kenan kana so ka zamto rai kyakkyawa da zamto tana umarni ka da kyakkyawa to ka nema a gurin Allah maɗaukin sarki illa ma rahimar rabbi inda rabbi gafuru rahim lalle ubangiji na mai gafara ne mai rahama ne wannan yani ita ce nafsul ammara biso da ta ga umarninka da aiki mummuna to wai wannan sifa ce ta rai wata rai nafsul lawama ce wata rai nafsul ammara ce wata rai nafsul mutma'inna ko kuma duk wani dan adam wannan sifofin da akwai shi sai dai wata sifa ɗaya ta hida wayannan nau'ika na nufus din malamai suka ce abin da yi. abinda ya yi tabbata ya yi ƙarfi duk wata rai tana da wannan sifofin lawama ce ammara ce mutma'inna ce in ka ga mutum bai samu ba mutma'inna to bayya aiki he kashe bangaren alkhairi in ka ga mutum rashi ta zanto ammara ce tana umarnin shi da aiki mummuna to kenan ta bar wannan mai kyau sa zarge shi akan aika na kwarai sannan kuma hazo nafsul ammara biso da su dinga umarni da mutum ya yi aiki na kwarai duka wannan sai suna tare da mutum kuma shedan da yake sa a da bangaren ayyuka mummuna bangaren ayyuka na kwarai kuma hazo kokarin yin ibadanka da yawan haskaka zuciyarka shi yake sanya Allah taimaka Allah sai alkhairi wannan ne shine anwa'un nufus wanda suka zo a cikin alqur'ani a nan gurin muna magana ne akan annafsul mutma'inna rai wadda take nitsatsa domin maganar Allah nitsatsa domin biyayya ga Allah maɗauki sarki ya ayyota nafsu yani wannan malamai suka ce wannan ayoyin daga ya ayyota nafsu zuwa ƙarshen wannan sura ana mala'ikun da suka zo amsar ran mumuni nagari na kwarai in suka zo amsar ran shi suna karanta mishi su ce ya ayyota nafsul mutma'inna ya kere nitsatsa mai imani mai cikar imani tsarkakakka wadda ta nutsu da alkawalin Allah maɗaukin sarki irji'i ila rabbiki ta hori ka koma zuwa ga ubangiji yani haka za a hudda babu wahala a ce he an ma ne muka tsabinta an ce ki fito ki ta yi zuwa ga ubangiji ya ayyuta nafsin na irji ila rabbiki ki tahi ki huto ki tahi zuwa ga ubangijinki radiyatan mardiya radiyatan kina mai yarda da abinda ubangijinki Allah madaukakin sarki ya tanada miki na lada gidan aljanna mardiya kuma ke yardaddiya ce a gurin Allah mutum tun kafin ranka ya huta ana gaya ma wannan magana yani ka yi kokari ka yi aiki na kwarai don ka samu wannan halawa ɗanɗanan zaƙi mutuwa irin wannan mai zaƙi ga sakaratun mutuwa halalun mutuwa amma ba ta so kake ba wannan alkawalin da aka yi shi ne yake burge ka shi ne yake mai da hankali a gaba ya yi wata nafsin mutuwa yana irje ila rabbiki huto ki ta yi ko ki koma zuwa ga ubangijinki radiyatan kina mai yarda da abinda Allah madaukakin sarki ya tana miki na ni'ima na aljanna mardiya kina yardaddiya a gurin Allah kin yarda da umarnin da Allah ya miki kin yarda da ladan da Allah madaukakin sarki ya tana na ayyukan da ya umarce ki sannan kuma Allah ya yarda da ki kenan ran ake waɗi amma kuma mai ran ake wa magana ma'abucin ran ne ake wa magana irje ila rabbiki radiyatan mardiya to fadkhuli fi ibadi ki shiga cikin yani jama'a ta bayina nagari na kwari yani kawai tun a nan gurin ana so a gwada mata ran wannan ran kina cikin wa'inda na yi musu ni'ima bayina wanda na musu ni'ima wa man yuti Allah wa rasulahu fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina wanda yawa Allah biyayya da maza Allah biyayya yana daga cikin wanda da yake suna Allah maɗaukin sarki ya musu ni'ima minan nabiyina daga cikin annabawa wasiddiqina da magaskata daga cikin bayu masu gaskiya ta kwarai kawai irin su Abubakar radiyallahu anhu wasiddiqina washuhada da shahidai wasalihin da nagartattun bayu to cikin wannan zumra ta bayan za ta shiga jama'a ta wannan bayan shi wanda Allah maɗaukin sarki musu yani nema na bayi na ƙari na gari nagartattun bayi wadda kuli jannaci sannan kuma hannu daga nan ki shiga aljannata yani tahiyyar ma zuwa aljanna tare da wa'annan bayan za ta yi sannan kuma hannu daga nan kuma ya shiga aljanna Allah ya ce jannati domin ya ƙara girmama al'amarin aljanna jannati allati a'adtuha li al-mu'min wadda ya tana dawa mu'mine Allah taimaka Allah ta alkhairi Allah sa muna daga cikin wanda za mu shiga wannan gida mai daraja Allah ya mana da gamdakatar da taufiki akan ayyuka na kwarai domin mu sa cikin mu cikin wanda za mu shiga wannan gida Allah taimaka Allah sa alkhairi wannan kenan shine malamai suka ce wannan ayoyin nan tun daga ya ayyuta nasu mutma'inna irji ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ran muri in an zo am amsa shi za a gaya mashi haka kuma ranar tashar kiyama ma za a gaya mashi haka ranar tashar kiyama ma za a gaya mashi haka Allah taimaka Allah sana kai sai yani sura ta gaba insha Allah suratul ghashiya باذن الله تبارك وتعالى mu dauki abin da ya sara daga cikin ta malam yani yace suratul ghashiya tana daga cikin surorin da manzo Allah sallallahu yana mai da hankali akan karanta ta lokaci zuwa lokaci wanda hadisi ya tabbata na yani ibn kasir ya kawo shi a cikin littafin shi wanda imam muslim ya rawaito hadisin daga nu'man bin bashir nu'man bin bashir ke cewa manzon Allah sa sama qara'a fil idain wani lokaci manzon Allah ya karanta wasu surori a idi ko kuma yana karantawa ya karanta bisabbih isma rabbikal a'la ya karanta suratul al'ala suratul sabbih سبح اسم ربك الأعلى يا كرنتا سورة الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية تكون سورة الغاشية ولوكتي ما زال السماء يا كرنتا سعيدي بل ما أرويت ينا قوقرن كرنتا سعيدي سورة الأعلى ده سورة الغاشية سنكما يعني نعمان بن بشير وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعا ها كما أكي كتري أن يقم دكتر دران الجمعة ينا كرنتا سعيدي kamar yadda wasu malamai suke cewa manzalar sama yana karanta su a sallah ta asbahi sannan kuma hallo yana karanta su a ranar juma'a a wajen sallah ta juma'a sannan kuma hallo yana kokarin karanta su idan idi ya haku juma'a idi yana kokarin kiyaye karanta su duk da ba wajibi ne mai ka karanta su amma dai sunna ne samun ƙarin lada ne samun ƙarin lada ne Allah taimaka Allah ya sa alkhairi wannan sura suratul ghashiya sura ce dai makkiya an sauko ta kayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tana da aya 26 wannan sura suratul ghashiya tana magana akan wasu maudu'i masu girma guda biyu maudu'i na harko maudu'i na alkiyama a aya ta harko ake fara labari akan alkiyama tashin alkiyama da kuma tsananin da ke da kwai a wannan ranar tashin alkiyama da yani ahwal ababe masu rikitarwa masu sa tsoro wanda ke da kwai a wannan ranar tashin alkiyama sannan kuma ta yi bayani akan abin da kafiri zai gani na azaba alwanin azab kala-kala ta azaba da kuma da ya ta yi bayani a kan abinda mummuni zai samu na ni'ima dangi na ni'ima kala-kala wadda sai kuma maudu'in ta na biyu shine tana magana akan maudu'i na wasu halittu na Allah maɗaukin sarki wanda suke nuni akan hakikan cewa Allah shine mahalitti kuma shi ya cancanta abauta mishi shi kadai yake banta da nau'ika da zangika na ibada ta hudu ayoyi kamar haka yanayin halitta yani raƙumi da yanayin halittar sama da yanayin yani halittar duwatsu da aka sanya su suka zamto turaku na ƙasa sannan kuma hallo da yanayin yani ƙasa da aka shimmuɗa ta zamto amma amfana ce ga bayi duka wannan suna nuna alama da ayata sai kuma Allah ɗauki sarki ya rihe sura da bayani akan da yake suna faɗakarwa da wa'azi kuma da bayani akan cewa makomawa zuwa ga Allah madaukakin sarki take je da wannan ita ce suratul ghashiya bana sai karanta mana mai yake suna aya tun daga ta farko har zuwa aya ta bakwai insha Allah
bismillahir rahmanir rahim hal ataka hadithul ghashiya wujuhun yawma idin khashi'ah عاملة عاقبة تصلى نار حامية تسقى من عين عالية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة
lissahin aya mutane dama suna kuskure wajen lissahin aya lissahin aya da lamba ta ƙarshen aya shine aya da ta wuce lamba ta ce haka yanzu a wannan ayar hal ataka hadisul ghashiya ta nawa ce aya ta ɗaya lambar da zamu gani a bayan wannan ayar shine lamba aya da ta wuce sannan kuma hallu in muka tayi wujuhun yawma izin khashi'a lamba ta ƙarshen wannan ayar ita ce lamba ta wannan aya da ta wuce waba ne to Allah taimaka kenan kowa daga yau bai kamata ba a dinga samun matsaloli ya ji sai ga mutum irin wannan ana samun matsaloli da dama musamman bangaren jami'a mutum yana memor sai ya kawo da yake so yana bahasi bincike sai ya kawo aya sai ya ce lamba kaza alhali ko ba nafsin lamba ba da ya kawo ta ka kuskure to kenan ya kamata kowa daga yau ya rike idane gurin gane lamba aya shine lamba ta ƙarshen aya to ita ce ta wannan aya da ta riga ta wuce Allah taimaka Allah sai alkhairi na'am shine na Allah maukin sarki ya bude wannan sura hal ataka hadithul ghashiya shin ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labari na alqiyama ya zo maka wannan alqiyama wanda take alghashiya mai rufowa halittu ce da wahalhalinta da azabar da yake cikin ta da rikitarwar da yake cikin ta take rufowa halittu alghashiya allati taghsha alkhalaiq bi ahwaliha wa faza'iha wadda take ruhowa halittu da wahalhalin da yake cikinta da rikitarwar da yake cikinta yadda ka ga bargo dai in za a kwanta ka ɗauke shi ka ruho shi to haka take ruhowa halittu gabaki ɗaya da rikitarwa kawai da ya gabata inda zanzara ta sa'adi shi yana abu abu ne mai girma to haka take ruhowa bayi shi ne nan ai Allah maɗauke sarki ya kawo wannan ayat da uslubi na al-istifham lit uslubi na tambaya domin a kwaɗaitar da kai a sanin labarin wadda an yi tambaya an ce hal a taka shin ya zo maka me ake bukata kwakwalwarka ta zo a kan labarin ka fahimci menene ake so a gaya hal a taka hadisul gashiya shin labari na alkiyama algashiya wadda take rufowa halittu da yani wahalhalu da rikitarwa da yake cikinta algashiya tana daga cikin sunaye na alkiyama alkiyama algashiya attaghabul alhaqa alqari'a da makamanta haka sunaye da dama alkiyama yani tana da wanda insha Allah zamu daga ganin sunayen yani alkiyama da dama zamu gani kuma kowane suna yana daukan ma'ana na wannan abin da yake faruwa a wannan wuri kowane suna yana daukan ma'ana shi na nan gurin Allah maɗauki sai ke ce mata hadisul gashiya labari na alghashiya malamai tafsiri suke cewa summiyat gashiya لأنها تغشى الخلائق بأهوالها وشدائدها وتأمهم بما فيها من المكاره والكوارث العظيمة an sanya mata suna algashiya domin tana rufowa halittu gabaki ɗaya bi ahwaliya da ababai masu rikitarwa da yake cikinta wata ummuhum bi shida'ida kuma zo tana tattara su gabaki ɗaya duka kowa ya san da ke faruwa a wannan wuri kowane annabi za a je gurin shi dinga ta nafsi nafsi ta kaina nake ta kaina nake sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawai da bayani ya riga ya gabata kowa cikin rikitarwa yake shiga saboda wahalar da yake da bayani ya gabata harkon suratul hajj Allah madauki sarki ce me ciki za ta sam aihu dan tsaba wahalar da yake faruwa a wannan lokacin sannan mai shayarwa za ta yadda ɗanta mutane su kasance kamar sun yi mayi sun sha giya din tsabar rikitar da yake cikin al'amar wannan manzo Allah sai yake cewa ranar tashin kiyama za a tada mutane hufatan uratan ghurlan buhuma za a tada su hufatan babu takalmi uratan babu kaya zur wani zai ce babban magana har yanzu wane da wane ba zai ganin su zur ba zai iya ce babban magana Aisha ya tambayi manzo Allah suna sai ce maza da mata fasa ganin jinsu yana manzana ce al'amari azam min zalika kowa ta kan shi yake bai san ba ma yaya yake a rikice yake ba na ba tsaya gan shi ya ne babu ka kowa ta kan shi gurnan buhman su za a hudu mutane ya ne babu ka ce Allah ce maka wani shi ne alkiyama to in ta huzo ta rikitar da wannan wanda ya kai yani izazilat al-ardu zalaha wa akhrajat al-ardu asqala wa qala al-insan ma laha rikicewa yake kafiri yace me ya samu wannan kasar shi ya mamance da ababen da ya karyata da wa'azukan da aka yi ta mishi ya karyata sai daga cewa me ya same ta Allah kiyaye ke wannan shine hadisul ghashiya labari na al-qiyama mai rufowa mutane da wahalhalun da yake cikin ta tambaya ce amma alghardu minha at-tashrik kawai da malamai suke cewa wani waje ne na balaga da salo kuma na koyarwa na ba da labari sai Allah ma'aukin sarki ce a wannan wani wujuhun yawma idin khashiya a wannan wani za a ga wasu huskoki wanda suke makaskantu wujuhun wasu huskoki yawma izin a wannan wani na alghashiya yau wannan wani na alkiyama khashi'a za ku ga wasu huskoki makaskanta saboda sun ji kunya makaskanta domin jin kunya sun karyata sun yi ayyuka mummuna sun boye sun saba wa Allah sai Allah maɗauki sarki ya finciko yani asirin yau mutum na sara'ir aka finciko ta abin da yake na boye yani za a gansu makaskanta dama alkiyama khafidatun rafi'a tana daga tana zubda kaskanci tana sawa wasu kaskanci tana daga wasu to a wannan wunin haka zai kasance wujuhun wasu huskoki za ku gansu a wannan wunin yawma izin wannan wunin khashi'a makaskanta nan khashi'a ba ta khushu'i bane ba masu khushu'i masu tsoron Allah la khashi'a makaskanta domin asalin ma khushu'in ma shine kaskanci amma ba a gurin wata halitta ba inna ma a gurin Allah al-khushu shine ka kaskanta kanka a gurin Allah madaukakin sarki yani ta yanda in lokacin da ga mutum yanda yake cikin kaskanci in ya zo gaban mutane nutsuwa yake bayyana ya dinga tabe tabe ko ya dinga kalle kalle ko ya dinga ko a nitse yake ya maido hankalin shi yana tsoro-tsoro to haka ake so ka tsaya a gaban ubangiji khushu'i to amma kuma annan manin su ba khushu'i ba lillahi inna ma khushu'i na azilla wal haqara da kuma wal fadiha kaskanci da wulakanci za su kasance amma nan an ce wujuhun iya huskokin wayannan mutanen ne ko kuma dukkanin jikinsu malamai suke cewa min babu itlaqal juz'i ma iradatu kull an wadi yanki na jikin su amma dukkanin su ake ne za su kasance makaskanta yawma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuh wasu za ka ga sun yi hori su ne mummune wasu kuma za ka ga sun baki dilin dilin su ne kafire Allah ya taimaka Allah samu daga cikin wanda za mu kasance masu huskoki farare he Allah maɗauki sarki ce amilatun nasiba wannan huskokin su ne wanda suka yi aiki za su dinga yin aiki a wannan wunin nasiba su dinga yin aiki kuma mai wahala amilatun za a kallafa musu yin aiki a wutar jahannama nasiba mai wahala aikin za su dinga yin aiki mai wahala a wutar jahannama akan baitin hantar mai su da marurruka a kallafa musu hawa da sabka a cikin wutar jahannama a dinga jan su ciki a dora musu kayayyakin da ababen da suka saba wa Allah da shi in ya ne mutum ya yi cutar ƙasa a ɗauko mashi tun daga ƙasa ta bakwai a dora mashi a kan shi ya yi ta kai kawo a cikin wutar jahannama ga kuna ga kuma ga azaba kuma ga aiki da za a kallafa musu a ranar tashar dama wanda shi ne tafsirin aya ta farko amilatun nasiba ai za su yi aiki a cikin wutar jahannama mai wahala wa tafsiri na biyu shine amilatun nasiba sun yi aiki a duniya mai wahala amilatun sun yi aiki a duniya wannan masu huskokin sun yi aiki a duniya nasibatun kuma aiki mai wahala wannan sun wahaltu amma kuma aikin ba a amsa ba saboda kafirai ne aikin ba a amsa ba saboda ba a kan koyarwa addinin musulunci ba ne shi yasa a ƙarƙashin wannan fassarar ta biyu umar bin khattab radiyallahu anhu wani lokaci yana shugaba ya tahi da yake da suna ya zo sham da ya zo sham sai ya ga wani da yake da suna fasto fasto ne a cikin wahala yana can wahalar duniya ya yi baki-baki wani ne amma ya yi baki-baki ya umar bin khattab tsoho kuma umar bin khattab yana ganin shi kawai ya wara kuka eh suka ce me yasa wannan wannan sara ne kirista ne me yasa kake mishi kuka yace tausayin shi ne nake ji yana shan wahala a nan doron duniya amma kuma aikin shi abin da yake sai ya karanta wannan ayati wujuhun yawma idin khashi'a hamilatun nasiba wallah kuma haka a yau mutum ya sha wahala a duniya kuma hallo ya je ya tarda san wahala wallahi da akwai matsala Allah ya taimaka Allah ya kiyaye wannan shine ma'anoni guda biyu wanda ayar nan take badawa duk da mafi yawan malamai sun yi kawo ma'ana ta farko shine amilatun nasiba suna yi za a kallafa musu da aiki mai wahala a cikin wutar jahannama shine malamai suka ce kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya bayyana shine za a sanya musu mari baicin an sanya musu mari a dinga tura jansu a wutar jahannama a kallafa musu aiki da kai kawo a cikin wutar jahannama tudu da gangare da kuma hawa da ƙasa da sauransu a ɗora musu shi a wutar jahannama ga wanda Allah maɗaukin sarki ya cewa idil aglalu fi a'naqihim was salasil yushabun fil hamimi thumma fi nar yusjarun ka tuna lokacin da za a sanya musu marirrika fi a anaƙim a wuyansu da hannayensu da ƙahuwansu wasu lasiri da sarkoki yushabu na kuma lo za a dinga jinsu a wutar jahannama a dinga sa su aiki kai kawo filhamim a cikin wutar jahannama sun mafin nari ko kuma a cikin ruwan zayi a cikin wutar jahannama sun mafin nari su jarun sannan kuma a dinga iza wuta da su summa fi nari yusjarun summa fi nari yuqaduna biya za a kunna wuta da su sune itacen da su dinga kunna wuta baitin ayyuka kawai da ya bayyana a cikin ayat da muna yawan mai mai tata ya yi lizzin amanu ko anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara Allah ke wannan shine kenan amilatun nasu ba ayyukan da su dinga yi da wahala واضح قوة يعني ma'anar da muka bayyana na wannan aya yani tana daukan aya daidai da ma'anar da yake mutabadira ila dain wannan wanda muka hudi amma waccan ma dai malamai suka ce aya tana tabbatar da ita duk mutumin da ya aiki mummuna yayi kafirci to wannan duk aikin da ya anan doron duniya ya tahi banza ne haba'an mansura duk mutumin da ya aiki ko da musulmi ne amma ba yanda shari'a ba ta koyar ya kirkiro banza da wahi yake yi ya danganta wa addinin musulunci ya danganta mazala to wannan aikin haba an mansura ne banza ne mana amina amal da laisa alaihi amru na fawara duk wanda ya aikin da babu umarnin mu mazala ya ce akan shi an maida mishi Allah ke shi ne Allah ba'ukin sarki ce bayan ya faɗi yani azaba da za musu na aiki sannan kuma Allah ya ce tasla naran hamiya za su kuna da wuta wadda take hamiya mai tsananin zahiri za su kuna za a sanya su cikin wuta wadda take mai tsananin zahi su kuna da ita tasla asali shi ne kuna za su shiga wuta addukhul ma'a al-ihtira a shiga a sa kafirai cikin wuta tare da kona su a cikin wannan wuta tasla naran za su shiga wuta ko kuma za su kuna da wuta wadda take yani hamiya mai tsananin yani da yake suna zahi ce wadda ta kai makura wajen zahi kawai da abdullahi bin abbas ke cewa kad hamiyat fayyat tatarra ala ada illa ta yi zahi kuma hallo tana ci tana rababaka akan makiya Allah madauki sarki Allah ka raba mu da ita Allah ka mana tsari da ita sannan in suka nemi ruwa tusqa min ainin aniya in suka nemi ruwa za a ba su ruwa min ainin daga wani ido wanda aniya mai tsananin zafi ido wasu rijiyoyi ido duka daga cikin wutar jahannama za su ruwa ruwaye ne masu tsananin zafi in suka nema ba su ba kuma dole sun nemi ruwa azaba kan azaba kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa a cikin suratul kaf inna a'tadna lil zalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghisu yughathu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh bi'sa ash-sharabu wa sa'at murtafaqa Allah madaukakin sarki ce lalle tabbas mun ciryawa mun tanadawa yani azzalimai naran wuta wadda take ahata bihim suradiquha na'am ahata bihim suradiquha wanda gefanta duka wuta ce ta zagaye su wa in yastaghisu Allah madaukakin sarki ce idan suka nemi a ba su ruwa yughasu bima'in kalmul za a ba za a ka musu agaji da ruwa ruwan wannan kalmuhli malamai suke ta kamar ruwan dalma wanda aka yani narka shi wasu malamai suka ce kalmuli kamar ruwan kawar me yake suna mai wanda ya kone za a ba su yashmul wujuh in sun kara shi huska sun zo sha duka zai kona waska kuma dole su sha ya shuri wujo bitsa sharab Allah maɗauki sarki yake ta cir da wannan abin shan wa sa'atu mutafaka kuma hallo makoma su ta yi muni kuma a wani guri Allah maɗauki sarki ce insha Allah wannan ayin na isa a wani guri Allah maɗauki sarki ce yani sa'i daidai bai ce an haɗu mummuni ya ka ce sa'i daidai da kamar ruwa khalidun fi nari wasu kuma hamiman fakata ma'ahu kaga in suka zo sha daga sun kara su zai kona musu huska to kuma me yake da suna in sun sa ciki wasu kuma an hamima za a shayar da su ruwa mai tsananin zahi yani faqatta am'ahum in ya shiga ciki zai tira musu ƴaƴan hanji shine Allah ke Allah ka raba mu da wannan azaba Allah ka yi mana tawfiki daga mandakatar domin ayyuka na kwarai insha Allah nan gurin za mu tsaya dida ba kan gurin tsayawa mane ba amma ganin kurewar lokaci insha Allah nan gurin za mu tsaya jiya da akwai amsa tambayar da aka yi wajen da yake da suna mutumin da hankalin shi ya gushe wadah baicin ya dauki azumi hankalin shi ya gushe da suma ko rashin hankali ko maye wanda dai a kowane hali dai hankalin mutum in ya gushe yana tasiri wajen bata mishi azumi sannan kuma zo yana sa shi ramuwa banda hauka kenan da yanzu amsa ce za mu bada mafassala jiya mun yi kuskure wajen bada amsa a dunkule kai tsaye ita kuma amsa tana da tafsiri tana da bayani wala Allah ta yi dalilin wannan da yake suna ɗauko karatun da muka yi da ɗan zahi mawukaf ɗin wuta yani yau malhashir ya sa kai tsaye kuma aka yi ƙoƙarin ba da amsar da gauga kuma sai ya kasance amsar a dunkule yani ba ta ba da ba ma'anar hukunce-hukuncen kenan hukuncin mutumin da ya ɗauki azumi sai hankalin shi ya bushe na farko mutumin da hankalin shi yake bushewa da akwai almajmu wanda yake mara hankali to shi mara hankali in na asali ne wanda daman hankalin shi a gushe yake to shi wannan daman azumi bai yawa wajibta a kan shi in yayi kuma ma bai inganta ba kuma bai yawa wajibta a kan shi wanda mara hankali ne zalla na asali to wanda kuma rishin hankalin yana da rishin hankali amma mutakatta ne yana yana zo mushi to baitin ya dauki azumi da niyya kyakkyawa yayi niyya a kowane hali mu lura in bai ba niyya a lokacin niyya hauka tana nan azumin bai ba wadah kenan baitin ya dauki yani azumi sai aka samu wani dan lokaci daga cikin azumi hankalin babu haukar ta zo to sawa'an wannan lokacin ya yi yawa ko bai yi baya ba mahaukaci ne babu azumi a kan shi azumin ya lalace sannan in hankali ya dawo mushi wajibi ne ya rama shi in aka yi katari a wannan lokacin hankalin ya dawo da yani asiri ne zai yi wahala haka ya kasance mutum a lokaci daya awa daya hauka ta same shi kuma hallo ya dawo a wannan lokacin ko kuma a wannan wajen zai wahala to in hankali ya dawo mushi zai yi imsaki ya kame bakin shi amma dai sai ya rama azumi a gurin malikiya kenan suke ganin cewa zai rama azumi bal wasu kuma suna ganin mafi yawan malamai suna ganin cewa shi ba wajibi bane ba akan shi babu maganar ramuwa akan shi domin mahaukaci ne rufi a anhul qalam alƙalami ya sauka a kan shi sai dai in yi hankalin shi ya dawo a wannan rana to a nan wajibci yake kan shi amma in hankalin shi bai dawo a wannan rana alasar misal azumin watan ramadana ya fara sai ya hauka ta zo mishi bai yi hankali ba sai bayan azumi zai rama azumi ko ba zai rama ba azumi ba jumhurin malamai mafi yawan malamai sun ce aka cewa ba shi ba rama azumi amma malikiya sun ce ya rama azumi domin hauka wani bangare ne na rashin lafiya kenan sai ya rama amma kuma an ara ne ya dawo mushi to mafi yawan maganar malamai abinda ake fahimta daga maganar malamai shine zai rama domin an yi wani ɗan lokaci a wuni wanda hankalin shi lahiya in ya yi hankalin kahin shan ruwa kenan sai ya yi imsaki ba zai yi ba saboda alhurma ta watan ramadana ya kame baki saboda alhurma ta watan ramadana duk da kuma malamai suka ganta yani ba a lalata mishi ba kame baki almin da ya yi kokarin kame baki bayan azumi sai ya rawa wadah kenan na umar lura mun ga mahaukaci kala uku wanda asali mahaukaci ne ko da yaushe shi wannan azumi bai inganta a gare shi ba kuma ba wajibi ne ba kanshi wanda hauka yana zo mishi lokaci zuwa lokaci kawai ala sai misal azumin watan ramadana ya fara sai yayi wajen kwana goma ko yayi kwana ashirin yana hauka to kwana daga baya hankali to in yi hankali zai rama ko ba ya rama ba wadah a gurin mafi yawan malamai sun ce ba yara ma ba saboda wannan lokacin da ya sha azumi da yin hauka wannan lokacin an ɗauke mishi alƙalami a kan shi amma malikiya suka ta yakan zai rama shi kuma wanda hauka ta bujurto mishi a lokaci a wani lokaci na watan ramadana na afon na na wuni na azumi ɗaya azumi ɗaya alasar misali ya yi kawo awa ɗaya na hauka ko makamantan haka hauka saka hauka to wannan shi ma azumin ne ya lalace domin hauka tana lalata azumi wada zai yi imsaki wannan kuma zai rama shi saboda me yasa zai rama shi hankalin ya dawo kayan shan wada wannan shi sai wannan wanda hankalin shi ya gushe domin igma'i domin suma shi kuma ya sha bambam da mahaukaci ya sha bambam da mahaukaci kuma a bangaren wanda ya suma da akwai sabani da dama kuma yana da wasu halayen ahwal da akwai saɓan da dama za mu gaya su na farko halin wanda ya suma wanda ya suma tun kahin ɗaukan azumi tun kahin ketowa alfijir har zuwa shan ruwa ko da da daddare ya yi niyayen azumi azumin shi ya yi wani a gurin kowa azumin shi bai ba kuma rashin lahiya ce ta same shi sai ya rama azumi da hukunci shi ɗaya da marar lahiya yayin tun kahin mukaddar ta zasa misal ƙarhe hudu ta ya suma bai tashi ba daga suma har sai da yake da suna da aka sha ruwa na'am azumi azumi yayi azumi bai ci ba abinci bai sha ba abinci sai dai an tura mishi da garin yayi sura ta azumi ya haka kogar shi amma niyyar lokacin da ake yin niyyar ba ta karanto ba salima sannan kuma lo mafi yawan wunin ko kuma wunin gaba kida yana cikin igma'i azumin shi bai ba sai ya sake me yake da suna azumi zai rama azumi wadah wannan kusan ittifaqin malamai ne ramawa a wannan halin wanda wunin gabaki ɗaya mustagrak wannan wunin aka kalla kawai mustagrak hukuncin shi ɗaya a wannan gurin da me yake suna yani wannan me yake suna wanda yani aljannu suka kada shi domin shi ma nau'i ne su ma sannan kuma hazo da wanda maye wannan mayen wanda maye ya kama shi maye kala biyu ne da akwai wanda maye zai kama shi da gangam da ya je aiki da yake maye kawai ya shaƙi ganja ko makamantan haka ko da bai sha ba ko ya sa wani turare na giya da za akwai turare ne saka za ka sa saka ka bugu ko makamantan haka ma ya kama shi to wannan wajibi ne idan ya yi haka azumin ya kare sannan kuma hallo dole ne in hankalin shi ya dawo ya kame baki sannan kuma hallo ya rama shi ma wannan kinan wannan dukansu hukunci tsaya sai kuma me yake suna inda aka samu saɓani da yawa a igma'i wanda su ma ya yi inda aka samu saɓani da yawa a halin da ya kasance ya ɗauki azumi niyya ta kubuta yani har alfijir ya keto da niyyar shi kyakkyawa a cikin hankalin shi sai a wani lokaci na wuni sai su eh su ma ta zo mishi sannan kuma lokacin shan ruwa sai ya farko a ganin yani dole a samu ta cewa kuma ba sani ba wala Allah tambayar ta jiya akan wani hali take akan dukan wata ko kuma mai yake suna iya wani lokaci na yani wuni na wuni to kenan ga amsa na a wannan halin da akwai saɓani dama na malamai muhaɗis kamar ya haka malamai suke cewa idan ya hankalin shi ya dawo a cikin da yake suna mai yake suna a cikin wani shashe na wuni in hankalin shi ya dawo da sharaɗi dai hankalin shi ya dawo hankalin shi ya dawo da sharaɗi amma niyyar shi dai ta kukuta yani ya ɗauki azumi lahiya lau alfijir ya keto ya ɗauki azumi niyyar ta cika ya ɗauki azumi he bayan keto alfijir matsalar ta same shi to in haka ya yi azumin shi ya inganta sai wani waje a malikiya suka ce kuma da sharaɗi kai ya kasance mafi yawan wunin mafi yawan wunin ya yi a cikin hauka alasar misal awa nawa ake yi a azumi awa sha biyu ya yi wajen awa goma ko ya awa bakwai ko ya awa takwas to mafi yawan wuni ne ko to a wannan halin in mafi yawan wuni ne azumin ya lalace sai ya sake a gurin malikiya amma sauran malamai suka ce wayanda suka taya akan cewa azumin shi bai lalace ba shine a hannu shaidai farkon azumin suka kalla ya zamto niyya ta gyaru waza farkon azumin suka kalla ya zamto niyya ta gyaru in dai farkon azumin ya gyaru to ko da awa goma tittibi yana cikin mai yake suna suma to azumin shi yayi amma kuma su malikiya suka ce abinda za mu duba za mu duba harkon niyya sharaɗi ne ta zamto ta gyaru sannan kuma hallo kai ya zamto mafi yawan lokutukan azumin yana cikin mai kyau suna yana cikin yani suma wadda wannan kenan shi ne yani ra'ayi na farko kun ga a cikin shi ma da akwai tafsiri sai kuma wani ra'ayi daga cikin wasu malamai na malikiya daga cikin da ra'ayi ka na wasu malamai daga cikin su da akwai wasu malamai na malikiya sun taya kan cewa da yake da suna duk mutumin da su ma ya same shi ko da lahaza ne ko da wani lokaci ne ko ya yake wannan azumin nashi ya lalace dole ya haram wasu daga cikin malamai da akwai a malikiya da akwai a sauran mazahib sun ta akan cewa ko ayani ne azumin shara ya ce mutlakan inda ya su ma mu kuma haka ne muka ba da fatawa wadda kenan wannan shi da tafsiri in musaurari tafsiri da akwai kuma wani ra'ayi mukabil ɗin wannan ra'ayi shi ne ra'ayi na abu hanifa shi abu hanifa ya ce dukkanin nau'i na suma gabaki ɗaya baya ɓata zai abu hanifa rahmatullahi alaihi faqihul umma wanda imam shafi ya ce annasu iyalun ala abi hanifa ta fifiƙa mutane gabaki ɗaya iyalan abi hanifa ne a ɓangaren fiƙo ya waɗa haka kuma maza ba shi tare da shi a haka su a gurinsu mutlakan su ma bayya karya su aka ce me yasa ya ce su ma kamar barci ne amma kuma su malaman da suka ce akan cewa mutlakan su ma yana karya azumi a kowane hali suka ce su ma yana ɓadda maka niyya sannan su ma yana ɓadda maka shi'urin da cewa kai mai azumi ne sannan su ma yana da yake da suna yana mai da kakawan mahaukaci wanda babu hankali domin hankalin da ya gushe wadda sannan kuma hallo da yake da suna inda mutum yana sallah ya suma sallah shi ta lalace to wannan ma dai azumi ne su wanda suka ta akan cewa mutlakan sai kuma wanda suka ta suka yi tafsiri kenan inda suka yi daidai da wanda suka ce ya lalace wannan su ne dalilinsu inda suka yi daidai da wanda abu hanifa shi ma dalilin abu hanifa shi ne dalilinsu domin da wannan shi ne natija yani malamai suka ce kuma hallo da masul jin faɗuwa aljan da kuma maye duka hukuncinsu ɗaya da su ma kenan a taƙaice kulasatul qawl da akwai abin da malamai suke cewa al-khuruj min al-khilaf irin wannan abin in ya faru sabanin malamai makamantan haka to mutum ya huta daga sabanin malamai kai abin da magana kowane malami fakka da laifi yani babu wanda zai ce azumin ka bai ba kenan duk lokacin da ya kasance irin haka ya faru mutum ya yi kokarin rama wannan azumin ya yi kokarin rama a wannan azumin kuma daman kai ya mance kamun baki an sharanta mishi saboda hurma ta wannan wani Allah taimaka Allah sai alkhairi wannan shine dai a takaice yani da akwai malamai sun yi magana akan wanda ya shahi Allah san misal mutumin da ya kwanta baicin yayi azumi ya kwanta yayi tabarci idan ya kwanta yayi tabarci sai da ya tashi an sha ruwa shi ma dai ai wani nau'i ne shi a hankalin yana nan amma an riya hankalin hankalin kaɗan ne to yaya da akwai matsala wasu za su hasu fara tunani to yaya dai ka malamai sun yi ittifaki akan cewa wannan baya karya azumi ba ba shi karya azumi la azumi lahiya launi ko da mutum ya rage kamala da cika da lada na azumi ba ba da insha Allah dai wannan shine a takaice yani da yin wannan yani magana da muka yi jiya da yi kokarin yani huddo yani haloli da kuma maganganun malamai a takaice wala Allah zamu inda inda akwai gurin zamu turo maganganun littafan da aka hudu wannan maganganun duka da akwai su kawanin fiqhiyya na Ibn Juzay al-Maliki da majmu' muhazzab ne nawawi da sauran littafan da ga sunan dai insha Allah na'am na'am wai wannan ƴaƴan yani kafirai wadah ƴaƴa na kafirai wa'inda uwayensu kafirai ne amma su basu balaga ba shi kuma wanda bai balaga ba babu alkalami a kan shi to idan yaro na kafirai suka riga suka mutu kafin su balaga sai yani suka mutu me hukuncinsu za a sa su wutar jahannama tare da uwayensu ko kuma me yake da suna tare alzin za a sa su wani hali malamai sun maganganu da dama akan haka su dai wa'innan hukuncinsu ɗaya da ahalin fatara wa'inda suka yi rayuwa a lokacin da babu annabi hukuncin su ɗaya da wannan Allah ma'auki sarki ce wa makon na mu'azzabi na hatta na ba asa rasula ba mu azabta mutum sai mun tuwo mashi mutum su kuma wannan yani malamai suka ce hukuncin su ɗaya da wa'annan ahalin fatara wanda ba tura musu ba wanzu he malamai suka ce suka ba da ajuba da dama ko dukkanin su ne kokarin a faɗi wani makaraje daga cikin maganar suka ce malamai Allah ma'auki sarki zai jarabta su da aiki a ranar tashar kiyama daidai gwargwadon tsirar da mutum ya yi a wannan inda ya samu aiki na kwarai kenan dan aljanna ne in mummuna dan wuta ne a ranar tashin kiyama za a jarabce su su kaɗai wayan wasu malamai suka ce la Allah ya san niyoyinsu inda an ba shi dama ya yi shekaru me zai koma to da niyyarsa zai aiki wasu malamai suka ce la za a ba su bayyana bayyana tsakanin su ne yan arab bayyana bayyana da wasu almin da ya maganganu da dama amma ne kawai natija shi ne babu nasu kata a kan wannan babu dalili tabbatacce wanda yake fayyace magana a kan wannan nukta kawai mutum ya sallama wadda allah taimaka allah sai alkhairi abinda muka faɗi daidai allah sai a cikin mizanin hasanatun mu abinda muka yi kuskure allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk